ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله a ci gaba da karatunmu a littafi na nabiyun rahama sallallahu alaihi wasallam da yake karantar da mu tarihin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan ba manta ba muna karatu ne a isa ta yakin hunaini na mun karanta cewa manzan Allah ya ji yakin an gama yakin da duk abin da ya faru a yakin an kare Allah ba manzan Allah nasara a wannan yaki kuma an samu ganima mai tarin yawa a yakin ko sati da ya gabata mun karanta cewa manzon Allah ya raba dukkan ganimar da aka samu akan sababbin musulunta bai ba wa ansarawa komai ba na fata an gane hakan yasa suka ji kamar damuwa ganin cewa an samu dukiya yau da ba taɓa wa samun irin ta ba a yaƙi kuma duk an rabe wa mutane su babu su a ciki Allah ya tara su musu bayani nuna musu abin da yasa yayi wannan abin shine waɗannan sun musulunta ne ba wai imanin ya ƙarfi a zuciyarsu ba ne an ba su tarin dukiya saboda ƙara tabbatar da su a musulunci ko ya ce to ku mutanen madina ba za ku yi murna ba kowa ya kora raƙumansa da dukiya tafi garinsu ko kuma ku koma tare da manzon Allah garin wanne ne ya fi daraja a ci suka nuna cewa ai su sun zaɓi zama da manzan Allah shi fa kuma daraja a gurinsu sannan kuma wasu addu'o'i a su karan kansu da ‘ya'yansu da jikokinsu ma gaban gida kaga abun nufi kenan zuri'a su ga baki ɗaya ke ne musu addu'a na fata an gane to haka a nan muka tsaya bayan mu zala ba su labarin abin da ya fi musu daɗi kenan a duniya ya ce walam yi ɗan su sulama a wannan makaranta wa amma ladai fi ƙulubihin maradu to bayan an gama kwantarar da an sarawa zuciyarsu kuma sun fahimci abin da mazalla yake nufi har ma ya nuna musu matsayinsu a wurin shi su ne na kusa da shi yake ce musu inda duk duniya za su taru ko kuma duk wani wanda ba mutumin madina ba a cikin sahabbai komai matsayinsa ita suna matsayin babban riga ne a gona su kuma yan madina su ne yan ciki ma'ana su ne suke kusa da manzon Allah yace ba dan ladan hijira ba da ni ma kaina zan mai da kaina dan madina ina nuna ƙaunarsu da yake kuma ya ce inda mutane za ana tafiya a cikin daji a cikin kwazazzabo kowa ya kama kwarin da zai bi ko layin da zai bi to ni zan tsaya ne in nutsu sai in kalli ina ne suka bi su yan madina sai ni ma in bi in ji manzon Allah kenan yana tare da su wannan abin sai faranta musu rai suka ta kuka ko yace amma a cikin mutane ba ka rasa wanda shi munafiki ne a zuciyarsa akwai jinya ya tare da mutane ana komai da shi amma a zuciyarsa ɓoye akwai wata ɗabi'a mummuna wanda kuma wannan haka Allah ya mutane kuma zan a koya maka cewa rayuwa da kake ganin ta sai dai kayi haƙuri ko kai waye ko baya yiwa ce komai da kowa da kowa ya ma kauna iri ɗaya ba ba a samu wannan a duniya ya ce wa amala da fi kulubihim maradun ya ce daga cikin masu cuta a zuciyarsu ko faminhumul ladina afirin zaka ladi yi wasu wasu salama bi adamin adali ya ce an samu daga cikin waɗanda zuciyarsu akwai dinya da munafunci hada kwatanta manzan Allah da cewa bai yi adalci ba kuma hada kasa ɓoyewa a zuciyarsa ya faɗa manzan Allah ƙarara cewa ba bai yi adalci ba ma'ana abin da manzan Allah ya yi ya ce ba adalci ba ne manzan Allah fa a cikin mutane kuma don a nuna maka duniya sai dai ka yi haƙuri ko kai waye duk iyayenka don ka burge mutane ba za ka burge su ba biyan da kai don ka faranta mutane rai ba za ka faranta musu ba yayin da wani yake jin daɗin abin da ka yi wasu kuma suna zagi suna jin haushi ina ba ta an gane ai mun bada misali ko na mutumin da ya yake so koya ma ɗansa a zaman duniya ya ce masa duniyar da kake ganin ta ba a babu wani yanayi da ake yi a ce duk mutane kayi abin da kake burge su ba za ka samu ba a duniya sai ya ce zo mu tafi duniya muka yanda ake rayuwa da mutane suka kama hanya da jakinsu babba guda ɗaya sai uban ya hau kan jakin ya ce waɗanda ya kora jakin suna cikin tafiya aka zo gangon mutane suna zaune a gefe sai wani ya ce a ka duba wanda cizilin Allah mara tausayi shi ya hau kan jaki ya bar ɗansa kuma yana kora zaki wannan rayin imani na yaki sai baban ya tarin ka ji me faɗa ce na ji da suka gaba sai baban ya sauka ya ce waɗanta kai kuma ka hau suna tafiya suka ƙara wuce waɗansu mutane daban kuma sai wani ce a Allah ka mu ƙarshen zamani ko babanka ya tafi a ƙafa kai kuma ka hau zaki saboda tsabar yaran zamani ba su da imani ubangiji ya ce to ka ji abin da ya faɗa shi ma ya ce na ji ta sauko to yanzu da za a yi bari mu hau mu biyu sai suka hau su biyu suna shan wata kwana kuma kamar ka ce haka sai wani ce a ka duba don Allah wa'annan mutanen marasa imani ku biyu ku hau jaki ɗaya ku danna jaki gaba ɗaya ku biyun nan wani yaren tausayi ne a yi ya ce waɗannan shi kaji ce na ji ta taumuje sai suka zaɓa gaba ɗaya su cikin kwan jaki shi kaɗai suna shan kuna wani ce a kaga ƴan ƙauye ga abun hawa ga abun hawa suna tafiya ƙasa kai musulmin ƙarfi sai hankali sai ubangi to ka ji mai faɗa ce na ji to yanzu waɗannan mutanen wa muka birge a cikin su na farko ga abin da ya faɗa na biyu kowa kowa da irin fahimtarsa a rayuwa da to don haka a duniya duk abin da zaka yi abin lura shine ka kalli abin baka tut ba addininka ya yarda da abin da zaka yi eh baka saba ma Allah ba da manzansa to sannan kai in kai abin za ka samu ta fa'ida ta rayuwarka eh za ka yi to kai kai kayanka kada ka kalli mutane wai ka burge su ba a burge mutane gaba gida kuma haka Allah ɗan adam din da nake ba za ka burge su ba yasa wanda yake neman yin abu don ya burge mutane ya shiga uku ya gamu da wahala in abu ne na addini kawai kai don girman Allah ba ta neman a yabe ka ba ta kuma jin haushin an zage ka Allah ba mu ikon yin abu mai kyau ya Allah to haga dai manzon Allah da matsayinsa amma ya dube shi ya ce masa ya manzon Allah ko kuma ya Muhammad baka yi adalci ba haka yace manzon Allah yace fa ta rajulun Rasulullah sallallahu ko bil jiraniya yace wani mutum ya zo gurin manzon Allah ya zo an tsaya a wani gudu kasa masa jirana ana raban ganima ana ci gaba da rarraba mutane abu da sauƙin dukiya musarfihi min al-hunaini min hunaini dawar maza daga Hunani ya dawo daga yakin Hunani kafin a zo Makka. An tsaya a wani gusonsa Jiraniya, aka tsaya ana rarraba mutane sauran abin da ya raguwa da dukiyar da aka samu na gani musu, ana babba su. Wa fi sabi Bilalun Fidatun ya ce ga tarin azurfa a cikin tufafin Bilal an tara shi yana ya riƙe. Wa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ƙabidu minha yau ɗin nasu. Ya ce manzala na ɗaukan wannan azurfar yana ba mutane sai a ɗebo a ba mu wani a ɗiba a ba mu wancan a ɗiba a ba mu wancan dama an san halin manzon Allah kenan shi ba tare da dukiya shi ba ɓoye kuɗi yake ba nashi na kansa ma badawa yake balle kuma na ganima wanda haƙin kowa ne ya ɗiba ya ba mu wannan kowa da dai matsayinsa da kuma cancantar abin da ya dace da shi inda za ka tafi yaƙi mutumin da tafi da dokinsa in za a raba ganima shi za a ba shi kashi uku ne saboda ya tafi da doki wanda ba shi da doki kuma za a ba shi kashi ɗaya haka rabon yake saboda kiwon doki ya ba ƙaramin mutuwa ba ce na fata an gane ba ya sarki ba yawwa kashi bi na dokinsa ɗaya na shi to ana tara bauta dai gwargwadon matsayin mutum a bashi matsayin abin da ya tashi ana basu ya ce faƙala rajulun sai wannan mutum ya ce ya muhammad ƙa'idil ya ce ya kai muhammadu ka adalci ba manzan allah ba daga jin kalmar ma da ya faɗa gasan akwai tsagiranci da munafunci a ransa dan sahabi baya ce manzon Allah ya Muhammad sai dai ce ya Rasulullah na fata an gane amma shi kai tsaye ne dubin ya ce manzon Allah ya Muhammad idil ya kai Muhammadu sai adalci qala sai manzon Allah ya ce wailaka kai tanka wa man ya'dil idza lam akun a'dil to wane ne zai adalci in dai har ni ban yi adalci ba manzon Allah ya bashi martani kin ya ce kai canka in dai har ni ban adalci ba to waye da adalci adalci ma ya kawo shi Wa ya kawo shari'ar ma Wa ya kawo abin da Allah ke so din ma waye kuma ka san tsarin rayuwar sun kan ma ya zama annabi irin amanarsa da gaskiyarsa da taimakon mutane da yake sai shi kaɗai sallallahu alaihi wasallama amma ya dube shi ta masa wai ka yi adalci za ka idan kana shugabanci ko na baka ci an faɗa ma haka sai ka tuna an faɗa manzon Allah ma sai ka yi haƙuri ka rabu da mutum kawai ya ce to waye da ce in dai har ni ban yi ba ya ce laƙari kifta wa kasirta lalle kai ka taɓe ka yi asara mazalla ya biya masa ka taɓe ka yi asara kaga kamar ka ce an masa mummunar addu'a ke har ka kalli manzana ka ce bai adalci ba to kai kan ka taɓe kuma ka yi asara illam akun a'adil ko kuma laqad kibtu kibtu wa kasartu in ko haka ne to ni din na taɓe na yi asara in har ban yi adalci ba na fata an gane faƙala umar bin al-khattab radiyallahu ta'ala anhu sai umar ya ce wa manzon Allah da'ani ya rasulullahi fa aqatul hadha al-munafiq ya manzon Allah ka ban dama in kashe wannan munafikin mana saboda ba mai iya fadar wannan abun ba munafiki ba na farko ma tukunna da yace ya Muhammad kaga ba mutum kirki bane ba sahabin gaske bane munafiki ne kawai Habiba ya ce manzo Allah ya Muhammad sai dai ya rasulullah ko ya nabiyallah ko? ya ce ya manzan Allah ka ban dama in kashe wannan munafikin faƙala sai mun Allah ce ma'azallahi ina neman tsarin Allah an yi hadisun nasa an ya ga tulu a sahabi ai mutane na su rika bada labarin cewa ni ina kashe sahabbaina yanzu ni na san shi munafiki ne kai ma ka san munafiki ne da sauran mutane fa a ga ba sani ba in yanzu an kashe shi saboda an ta ce ai ga abin da ya faɗa manzon Allah ga shi kuma abin da aka masa sai ji labari ya watsa duniya kuma ai Muhammadu ya fara kashe ma sahabbansa yanzu kuma an je yaki ne fa ana dawa yanzu kashe mutum wani ma saka ji ya ce ai dan ya samu dukiyar ne da kashe su kasa na adam da bala'i da musiba kawai sai kiyasin wani abu haka kawai ba gaira ba dalili ko sai lankaya wani ba ta karabu da shi ni na san munafiki ne kai ma ka sani to amma zama za ka kashe shi sauran mutane fa me za su ce Muhammadu ya fara kashe sahabbansa amma haka mu mun san ba sahabi bane dan an nuna maka cikin tafiyar rayuwa akwai fitina da yawa a ciki akwai fitina da yawa a ciki wani ana zama da shi dan dole an san ba mutumin girki bane amma wani abu ya sa dole kawai a tafi da shi a haka a halinsa saboda a toshe waɗansu matsaloli da suke kunnowa in aka masa wani abin da kuma yake ba haka ake ba ba bai dace ba eh yace inna haza yace ya kai Umar ka saurara ka nitsu kama ji kaga wannan mutumin wa ashabahu da masu irin halinsa da za a yi nan gaba duk mai irin wannan ɗabi'ar to za ka samu ya ƙarƙunar ƙur'ana mutane ne masu karanta ƙur'ani sun nasu da karatun ƙur'ani la ya dawiru hanajiru amma ƙur'anin bai wuce makogwaransu ba ma'ana karatun ne kawai a baki babu a zuciyarsu siffar ta farko da mazan lafaɗa kenan na fata an gane shi yasa malamai suka ce shi ƙur'ani babu littafin da ya kai shi a addinin musulunci na fata an gane to ladabinsa shine ka koyi karatunsa kuma ka koyi fassararsa sannan kuma ka yi aiki da shi in karatun ka koya kaɗai zallan karatun ba fassara da mutum yi wasa a ƙarshe halaka ma yake in ka tsaya kai shiru yan tatsi ne asalin su suwa saboda ba fasara ne ko za ka samu a wancan shekarun mutum ya ta karatu ko wani wani kusan labari wala wani kusan labari zai ta shi ba ya tafi kashe gari ba shi karatu ya zo kawai ya haddace kuna ganewa yana zaka sai su sahabbai sai da aka fara koya musu imani kafin ilimi da imani ga zuciya su sai ilimi ya zo sai suka aiki da shi babu wahala amma in ka zar koya zalla babu imani ba ladabi to a ƙarshe halaka ka zai yanzu ka tsaka kai shiru duk waɗansu manya-manyan matsafa da suka zama shahararrun bukaye da suka ta musu malamai masu duba da tsatsafa tsafe su waye ne su ne za ka samu tun zai iya rubuta ƙur'ani ya rubuta wani abu na tsafi da jinin haila ya rubuta ƙur'ani don yi wani tsafi da shi zai ce a kamar dabba ya binne ta da rai zai rubuta ƙur'ani a kan allon ƙarfe gasa shi aka yana ɗora shi akan muka ya ɗora barkono yana waɗansu surkulle kuma sunan su cewa shi ƙur'ani ta karanta a gana abin da yake tsafi ne shi na saka cewa kwanci yasin mai ribas yasin mai barkono yasin mai sarka da zai irin su to duk wanda ƙur'ani ya karanta zalla bai san fassarar ƙur'anin ba bai yi aiki da shi ba to yi wasa halaka zai yasa Allah ma ya faɗa cewa shi Qur'ani yudillu bihi kaseeran wa yahdi bihi kaseera ina fata kuna ganewa dole sai ka an karantar da kai a bisa tsarin da manzon Allah ya karantar da sahabbansa inda take za a rakaito maka cewa ga Umar dan Kaddabi ya dauki shekaru akalla biyar ko shida ko bakwai ko rawa kamar haka tukunne sauke suratul baqara har ya tara mutane aka yi walima suka ta mamaki ko to ba irin karatun mu suke ba su kawai zaka je ka zauna a makaranta ko ta hafizul qur'an ko kuma ta karatun mu na allo ko karatun bikin ake so ka haddace su ba gaske ba a'a yace idan muka dauki aya goma a gun manzon Allah to sai mun karanta bakinta mun haddace karatunta sannan a mana fassarar ita wannan ayoyin me take nufi sannan me yasa zai saukar ayar dukkan kuma umarnin da yazo a cikin ayoyin sai mun aikata shi halin da yazo a ciki sai mun hali da shi tukuna sai mu ƙara komawa sai a ƙara mana yasa a wancan lokaci ina ga ce ga wani hafizin qur'ani ne to duk ilimin qur'ani ya dauke shi kuna gani duk ilimin qur'ani ya sauke shi abdullahi bin abada yake cewa wallahi babu wata aya a qur'ani face ni na san a wani ta sauka kuma akan me ta sauka magana take akan me yaushe aka sauke ta duk ayoyin qur'ani ga baki ɗin su haga ilimi ake na musamman ke kuna gani amma ga mu yanzu wannan muka damu da shi shine bari in sa ɗana a makaranta ya za a yi dole sai ya sauka har ma yanzu abin ya zama kamar kasuwanci idan ka dawo a layinmu na karatun allo sun mai da shi suma kasuwanci za a saka yara a wasu makarantu kawai mai suke karatu da asuba karatu da rana karatu da safe a shekara ɗaya biyu kawai a tara mutum kamar a hirin kwa hamsin duk sun yi sauka kowanne baba sai ya kawo rago guda biyu ko rago guda ɗaya sai ya kawo dubu hamsin sai ya kawo kaza kaza kaza kaza sai a tare a yi wani biki sai a watse wannan da aka ce ma ya saukar ɗin nan in ka je ka aje hasken su a heran din da ka zaka samu guda biyu sun yi saukar gas kaga biya zama ya zama kawai yaudarar alkai da kai sai aje ai zayyana a allo a rarraba musu shine sun yi alamun sun yi sauka kamar masu mai certificate kenan kaga biya sun zama harkar duniya ko in kuma ka dawo layin mutanen mu kuma na kafin ta hafiz su ma dai haka ne a shekara ta za a yi saukar yara sai sauka kawai sai a tara yara guda ashirin ko talatin sai a zo a ci su masu kawo kuɗaɗe da gurin iyayensu a yi taksin ɗin mutane a zo a yi walima a yi hidima a yi ɗinke-ɗinke a yi ta abubuwa sai a gama a ba su ma sa su fice ɗin in ka tara yaran a guda ashirin da za ka samu guda ɗaya da dindin saukar yayi ta da za ka samu to ga mun zama ne yaudarar kai da kai kenan ya zama cin amana kenan ina fata an gane babu inda Allah ya kallafa ma dole sai ka yi sauka abin da ake so shine kana musulmi ka dage ka yi sauka in ka samu dar sama damar sarari idan kai hadda qur'ani 60 to wannan ba karamar baiwa Allah ya baka ba to kuma ka haɗu ko da babban aiki na fata an gane shi saka ce qur'ani yana yin ceton tashin kiyama domin zai ce wa Allah ya ubangiji Allah wane ba za ka yi shuta ba saboda ni na hana shi bacci dare yake raba na karatu na da rana ma yana kiyaye dokoki na za ka Allah zai zai wuta sai Allah ta to shi kenan an mar an ce ka ce an baka taitan shi to yanzu haka suke madata in ka samu yanzu layan mu a biya zama na zamani za a yi biki ka ga ɗauko wani gwani wani ko waye daga wani gari in ka zo ka sami dai karatu fa ake sai a ɗauko daga an zo kan wani abu ya ɗaya wanda a karatun mun da na allo in ka zo gaban malami ko gaban asalin gara da kwararru sai ce maka kawai wannan guda kaza ne a qur'ani shikenan ya gama yana gaya maka ilimin ne guda kaza ne a Qur'ani akwai a sura kaza kaza kaza da maka san mu shikenan maka ta wuce don ga an zo kan wata aya guda daya sai ya wajen minti goma duk sura ta ka Qur'ani tsarin karatun da Allah ba haka tafar da shi ba sai wai harji har yanzu sai zan to yanzu harjin ake bukata ba har da Qur'ani kun gane masibar ku da shi ake gadara kuma ka samu shi na ka dauko din shi ma don kuɗi yazo hadafinsa don kuɗi yazo zaka dai zauna bayan wanda zai dauke zai ka zai biya kuɗi da yawa ya dauke to shi ko na kurin kamar kari da haka bane ana ta kara masa kuɗi yana gaba yana bayan haka yana ana yarfarwa ana haka suke yi sai ga babu asalin saukin karatun abincin mutane kawai wannan harzin ake bi zaka zana duk haka ake abu haga biya zama don duniya ake da kuma dama manzala yayi ishara akan cewa zamani da zo mutane suka ta Qur'ani dan duniya ba dan Allah ba Allah ka tsare imanin Allah ka tsare imanin yasa dole shi Qur'ani ka karanta shi yadda Allah ya saukar da shi da tajwidin sa to iya abin da ka samu ka iya ka kiyaye kafi wanda ya sama da naka in bai kiyaye shi ba a ga duk abu yanzu ya zama neman kuɗi kowane ɓangare kawai Allah ubangiji ya sauwaje kari nan sosai ma kuɗi ake bada ai sosai sosai ma ake bada kuɗi to shine yace manzo Allah yana badawa yana ta ba mutane sai shi wata ce musu ya manzan a yace ya manzan guna miki ne yace to idan har ni ban yi adalci ba waye zai yi Umar yace ya manzan Allah kashe shi ce a rabu da shi ai za a ce muna kashe sahabban mu kenan to ka gane ya Umar kaga wannan mutumin da shi da ire-irensa siffarsa shine suna karanta Qur'ani sosai mutane ne masu kasan Qur'ani a wata hadisin ma manzon Allah ce waye sai kulle da karatun ku ku sahabbai in kuka ji karatun su yadda suke nasin gatun ƙur'ani da yawan sallolin nafulfuli amma kuma bai kai makogoransu ba ballantana ga zuciyarsu ƙur'anin ya yi gabar su kuma sun yi yamma haka suke tafiya da rayuwarsu sai zafi da tsanani ƙur'ani kuma su kaɗa shi ne saboda mai rahamatan ilmimin ko rahama ne kuma da kuma waraka amma su a gunsu zafi yake ƙara musu ya ce ina miki yamruquna minhu suna fita ma a addini gabaki daya qur'ani yayi gabar su sun yi yamma kamar wani ko samu minar ramiya kamar yadda idan ka samu ƙwararren maharbi sannan kuma mai ƙarfi ya hada ba guda biyu ya ƙware a harbin kwari da baka sannan kuma yana da ƙarfi sosai zai iya dame kwarin sosai zai harbo ta dabba ta farautarsa tsabar ƙarfinsa da ƙwarewarsa kibiyar za ta kula cikin dabbar ta fita ta wuce saboda ƙarfin harbin da yi kuna ganewa ya kula ya wuce amma ka je ka ɗauki kibiyar ba za ka ga jini ko kaɗan a jiki ba saboda zafin hannunsa da kuma saurin abin to suna fita a addini kamar da wannan kibiyar take fita a cikin dabba ta kai ba ka komai a jiki ba ma'ana ba su ɗauki komai a addini ba ga zafin karatun Kur'ani. ga yawan sallar dare ga kaza ga kaza ga azumin tun alhamis ga kaza amma ba su da kamar addini to ai manzon Allah ya kawo rahama ne su kuma suka kawo azaba suka kawo wahala suka kawo cin zarafi da kashe dan adam da suka rabu da shi wannan da kace ganin sa to za a samu a cikin zuri'arsa a cikin tsabansa a cikin mutanansa masu wannan siffar su ne kawarijawa haga ya sun fara ne tun zamanin manzon Allah mutum zai kalli manzan Allah ce bai adalci ba har ƙarshen bala'i kenan ai Allah ka tsare imanin yace daga cikin nata'ij gazatu hunainin abinda aka samu na nasarori a yakin hunaini yace abu na farko intisarul muslimina ala ko kabilar tayi hawadin wa saqif fi hadhihi al-ghazwa musulmi sun samu cin nasara akan manyan kabilu guda biyu na larabawa dama a wancan lokaci bayan qurayshawa to sai kuma su hawazin da saki su ne masu ƙarfi a cikin abinan ƙabilin larabawa to yanzu musulmi kuma sun samu cin nasara akan waɗannan ƙabilun guda biyun gaba ke ɗaya ya ce abu na biyu adgadatu hunanin wa ta'ifa akhir gadawatin nabi sallallahu alaihi wasallam mushrikin arab yace yakin hunaini da yakin da aka yi a ta'ifa shine ƙarshen yakin da manzon Allah yayi ga mushrikan larabawa daga wannan yaki manzala bai ƙara yin yaƙi da larabawa ba sai kuma ka tafi waje kina kaiwa rumawa hari ta buka kenan ina fata an gane wani ne yaƙin manzon Allah na ƙarshe da yayi da mushrik da mushrikan larabawa yace ruju'i kathiran min ahli makkah wal a'rabi bi gana'im ila mawaqinihim ta'alifan lahum idkul islam yace a wannan yaƙi da yawa daga cikin mutanen makka da kuma sauran ƙabilun larabawan ƙauyuka sun dawo garuruwansu da tarin ganima manzala ya ba su wannan ne ta alifan lahum dikul islam saboda a ƙara tabbatar da musulunci a zukatansu inda an raba su da kafirci an rushe gumakan ɗakin ka'aba ta zama ma maka yanzu garin musulmi ana kiran sallah ana sallah da kuma da komai ko kuma sun ce sun shiga musulunci to haka za su faɗi za su waya gari yanzu hanyoyin da ake samun kuɗaɗe a da da hanyoyin shirka babu ba haka bane to wannan ne suka mutum wani dan jin haushin musulunci makarhanta to kuma sai ga aka samu wani buɗe da yake manzo Allah ya iya tsarin mulki ya fi kowa iyawa sai dauki kuɗi ne ba sai babba su tabbata an gani aga Allah ma ya faɗa cewa wa minan nas man ya'budu Allah ala harfi daga cikin mutane ko da ke bautawa Allah akan condition yanayi in ya samu kuɗi sai da daɗi sai goda Allah ta sallah in kuɗi kuma ya ƙare sai zai ko bulin bituwa sai ya bar Allah kuma shi kuma wani in talauci ya zo zai kuma masallaci ko ba ka bane shine sharan masallaci shine kiran sallah kin tare ikama shine gyara ban daki shine waye waye tarbi a hannunsa ga tun qur'ani kullum ba ji ba gani ya ta fama yana gama da kai da Allah saka ma addu'a malan jaji da Allah ba la mana addu'a kullum da gaganka a sama addu'a to daga nan sai Allah ka abin da yake so shikenan kin yana dan zuwa ya makar daya haka yawa gari kuka ka daina ganin shi ba a masallaci yanzu ba sun muryawa ya ya ware kawai to ga wannan ba duk bala'i ne yasa ka roki Allah baka tabbatuwa imaninka kana bautawa Allah akan kana san Allah kana kudayin aljannarsa kana kuma tsoron azabarsa to wannan shine asalin musulunci to ga kuma in wannan ne ko kana da shi zaka yi ko baka da shi zaka don ba shi wani target ɗinka kai Allah ne a gaban ka da manzansa me kake bukata ka samu aljanna a gun Allah ya kuma kare ka daga wutar jahannama kaga wannan ba ruwanka da maganar kuɗi ko to kuma Allah bace kana yi sallah baka buɗe wannan kuma wannan tabin mun da Allah ya maka insha Allah yace to haga sun koma da wannan dan samu tabbatu a musancin su wa husulul ansari ala wa ko wisamun azim su kuma ansarawa suka samu rabo mafi girma haga su ba ba su dukiya ba ba ba su dabbobi ba ba ba su kuɗi ba amma abin da aka ba su ya fi na wa'yanta masu kuɗin girma eh ya ce wa huwa shaharta su sallama lahum bil imani shine manzan Allah ya tabbatar cewa su masu imani wannan kada ya karshen daraja kenan manzan Allah tabbatar kai mai imani ne ya lafiya kalau ne magana ta kare ai sai sa aka ce maka sahabi tsakanin kare da kace radiyallahu anhu yanzu duk wanda ka sani a doran duniya yana nan kila wa kalali ko matsayinsa addini Allah ne ya san iya matsayinsa sai an tafi larara a gane ke sa zaka cewa ran tashin kiyama yau mutumul sara'ir sai kaga an kawo wani babban wanda kake ganin mai kamar mutumin Allah sai kaga an kai a cikin ankwa Allah ya sa ku zuhu fa gulluhu thumma jahima salluhu so fi satin zara'a saboda zira'a kusulkuhu an jiba shi a wuta ƴan mutuma suna mamakin ganin wani a wuta kai ba kake kake mana wa'azi ba ba kai bane shek malam alwaya kaza kaza kaza kaza kai ce shine amma in ya hada in na faɗa muku ce ba zan yi kuma yana aikatawa kaga Allah ne ya boye sirrinsa dan kiyama sai a bayyana matsayinsa amma shi sahabi manzala ce maka kai mai imani karhen magana ce karhen magana ce yace to haka sun samu shaidar manzala cewa suna da imani bayan wannan kuma wa du'a'u lahum wa abna'ihim wa hafaduhum manzala ya musu addu'a su karan kansu yace Allahumma arhamul ansara wa abna'ul ansar wa abna'u abna'ul ansar kalifa goma da goma ko sai dan gasa ke ya Allah kai rahama ga wani da ƴaƴansa da jikokinsa ai magana ta kare ai ko manzo Allah ne addu'a eh yace wa ruju'ihim bisu sallama ila madina kuma suka dawo garin madina da manzon Allah tare da su yanzu kowa an ba shi dukiya an zo maka an gama komai yanzu ina za a yi kuma kowa zai kuma asalin garin su to manzala dai tattara nashi da sauran jama'a sai su kama hanyar zuwa Madina haka sun fi kowa rabauta ko kuma yanzu kuna maka in kana son ganin manzon Allah sai ka tafiya ka je ka same shi shi ko dan Madina kawai ya fito a gidansa ne ya goya sai ga ga manzon Allah a gaban shi yayi sallah guda biyar a bayan manzon Allah ya zauna a mar karatu manzon Allah mara murmushi su gaisa hannu da hannu da manzon Allah haka ai ne ai tsakanin da ni da ni sajewa ni san ma yayi yawa za sun fi kowa rabota kuma ga shi addu'ar za ta bi su har illa ma sha Allah ya ce abu na gaba in dimamul kaukabatun mubaraka min ƙyato ahal makka wa hawarin lai islam ya ce an samu wani babban rabo da aka samu ganin cewa mutanen makka da mutanen hawarin sun haɗe sun zama musulmi yanzu gaba ɗaya dama su ne manyan matsalar musulunci a lokacin hawazilawa da saƙifin da kuma ƙureshawa su ne manyan jaruman da ƙabilun da suke da ƙarfi a cikin larabawa kuma ba sa musulunci duk yaƙin da aka tafi badar uhudu inda duk da su aka tafiya su suke haɗawa su ne masu kuɗi su ne masu mutane da yawa to yanzu kuma an waye gari duk waɗannan sun zama musulmi kaga an samu nasara mai girma kenan dan akwai mutum ɗayan da in ya karɓi da awarka ai kai ka san sana ba irin kanwa ba saboda shi kaɗai da mutum sun fi dubu a bayansa yanzu ko ɗan siyasa a ko ɗan da yake nema ke yarda da shi saboda suna da jama'a da yawa suna da faɗa a ji ko to ga wannan in zai musu kyauta da kai da lokacin kwal ɗaya ne haka faɗe ba ne to irin wannan kenan ya ce wa asbahu ko ne harban darusan alal ausali wal aslam suka wagari su waɗannan manyan ƙabilun suna suka danto su ne masu yaƙar gunki da gumaka a jiya kuma su suka ɗaure gunki da gumakar ma baya ake bauta musu su suke yaƙar kar ma a saurari manzon Allah kar ma a ji abin da ke faɗa barantana ma shiga addininsa su hana mutum zuwa madina su riƙe shi ɗaure shi da sasari kare ma musulunta ko sai kuma su ma sun zama su ne da su ake zuwa duk wata kabila da bata musulunta ba daga nan kuma su suke kai mata hari hakan da an hutar da manzon Allah da manyan sahabban suna Madina yanzu su kuma suna yi manzon Allah aikin da shi ya kamata a ce da dan yana yi haga an samu cin nasara musulunci ya ƙara samun ta goma shi kina ƙasar Larabawa yace wal ma'abid al jahiliya suka zama suna yakar duk wani gurin bauta na jahiliya fil jaziratul arab a dukkan tsibirin Larabawa domin daga wannan yakin da aka yi to daga nan kuma duk larabawa suka zama an rushe duk wani bauta an ba musulunci ba to haka kuma waɗannan ƙabilu manyan su suka ci gaba da wannan aiki su suka yi suka rika yaƙar su saboda sun fahimci yanzu addini shine gaskiya suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kama kana taqbitul hawadil kamar yadda wannan ya faru ga ƙabilar hawazil daurun kabirun suna da hannu mai girma fi mujarati ahlul ta'if su suka sa suka yaƙi 'yan ɗaifa domin a lokacin su ma 'yan ɗaifa ba su musulunta ba to amma su wa'ancin sun musulunta yanzu sun bi manzan Allah kuma an musu wani abu na baiwa da karama da kyautar da ba ta musu ba duniya ko ba shi bane an ci ka a yaƙi an kwace dukiya an kwace mata an kwace waye ya dawo kuma ka bashi matarka da 'ya'yanka da kaza kaza kaza kaza sai kai wannan mutumin alherin sa yayi yawa wannan irin mutum ne wannan abokin gaba a ɗazu kuma zama babban masoyi saboda kyawawan haji na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga suka ci gaba da kuma taya manzon Allah aikin da yake suka yaƙi mutanen aifa su da kansu domin suna bautar gumaka su ma suka rushe gumakan da kansu suka koyo suka yaƙe su ya ce wata da yake alaihim hatta aslamu suka matsa wa ƴan tsaifa da yaƙi da musgunawa da sa musu takunkumi ko a kewaye garin ku ba shiga ba fita a ga bala yanzu muku kenan ai to haka har suka je a ƙarshe su ma suka musulunta ya ce tawassa'at ad-dawlat al-islamiyya kaga daga wannan yaki ya ce daular musulunci ta ƙara yalwata ta ƙara faɗaɗa wamtadda nufuziha wa asbar rasul sallama umara bi makka wa ala qutul hawazin sai aka waye gari manzon Allah yana da amiransa ma'aikatansa jagororinsa ambasadocinsa a garin makka wanda a jiya mun karanta ya zo zai shiga garin makka maka ce ba zai shiga ba ko kuma ya koma amma yau gashi ya dawo bayan an ci maka a yaƙi ta zama garin musulunci ya ba da gwamna ya ba da babban malami ana karantar da mutane kuma ana musu aikin da ya dace na addinin musulunci da'ifa an mata ina ne duka an mata kaga an samu yalwatuwa a dole musulunci daga nan ne yace daga yanzu babu wani buƙatar hijira daga makka zuwa madina idan ka musulunta a makka to kai zaman ka a makka ka ci gaba da addininka domin da makka da madina sun zama ɗaya a gurin duk garin musulunci ka ci gaba da addinin ka anan shike aga an samu tuna salami tarin yawa kenan yace wa sarat tilka al-amakin ko juz'an min ad-dawla duk wa'ancan guraren da da suke karkashin kafirci makka ba'ifa ina ne hulen da sauransu sun waye gari kuma yanzu ne karkashin daular musulunci yace allati asama ko asamat hal madina annabawiyya wanda kuma tushenta federal government din shine asalin garin madina tunda anan manzon Allah yake rayuwa kilkwata kenan capital ko to anan manzon Allah yake zaune zaka suke kuma karban umarni a gun manzon Allah yace wa asbaha bil amakini haka ne ko eh yace wa wa asbaha bi imkani ayyusul sallama bu'usan da'awiyya daga nan zai fara kuma tara ta da rindina a tura su gari kaza don aje a yi da'awa ba a tsoron komai yan gari kaza ba a kai musu da'awa ba to yanzu ku tashi daga madina ku kama gari zuwa kaza domin sun dai hanyar da ku budin da kuka je garin musulunci ne manya manyan garuruwa ba a jin tsoron cewa wani zai kawo muku hari idan wani zai kawo kuma ga makotan ku za ku za su kawo muku dauki kaga an samu damar yin da'awa kenan kafin ka ce me ne an game tsibirin larabawa gaba ɗaya musulunci ya mamaye shi kaga wannan ba karamar nasara ba ce ta ce ba da fatahi bayan an fatahu maka kenan wasarar madina haka ne ko ko mun Allah kenan ya ce bidu da kafin babu jin tsoron cewa za ka musu hari an wajen min ahadin ba a jin tsoron kowa daga madina ta ka tafi gari ka za ku je ku yi da'awa ba a jin tsoron cewa a hanya za a kama ku ko za a kashe ku a madadin da sa aika mutum kamar talatin ko ɗari ko ɗari biyu tafi to yanzu da an san gyara mu duk dole musulunci ce ta tare mutum biyu uku sai ku je gari kaza ba a jin tsoron komai domin sa ku je ku lafiya ku dawo lafiya to shine abin da ya faru ya ce sa zuwa madina badal fatahi ya ce daga nan kuma sai garin madina ya zanto baya ya fata maka tastaqbil wufud tana karɓar baƙi ƙungiya ƙungiya ana zuwa gari gari ya sa aiko wakilinsu in an je an musu da'awa sai su haɗo mutum kamar ɗari a ta kudu ku garin Madina gaba ɗaya mu ne wakilan mutanen gari kaza duk garin mun musulunta ya manzo Allah a ba mu mutum ɗaya daga cikin sahabbai ya je ya koyar da mu addini da kaza da kaza da kaza shikenan haka aka rika zuwa kungiya kungiya ake zuwa mutum hamsin mutum ɗari su kawo manzo Allah tafa da mu a matsayin wani gari mustajibina suna amsa da awar manzo Allah wa kadat harakatul ko saraya tastadiful awsan sai to daga nan kuma ana tura tawaga ta mayaka wanda manzo Allah baya ciki sai a ware jarumai mutum 100 ko 200 da kuje ku guri kaza an suna da suna kan addinin kafirci su waɗannan to akai musu musulunci ko su shiga musulunci ko kuma su biya jizya ina fata an gane duk me ma'anar shine ba bautar gumaka a tsere bautar gunki abota Allah shi kadai sai aka fara tura su ɗaya bayan ɗaya ya ce don aje ana aka fuskanci rushe al'ausan wal asnam gumaka da ta hadimi ha don a rushe su faƙaɗi asibaha ko istisal sai aka waye gari istisal wujudi ha mil jazira sahalan kore bautar gunki da tsige da cire a daina bautar gunki gaba ɗaya a ƙasar larabawa yanar ta mai sauƙi tunda yanzu duk wanda kake tunanin zai iya baka kariya dama ko kabila ce 'yan kaɗan kuna bautar gunkinku to dama ku karfinku shine ai akwai kureshawa addinin ku da su in za a yake ku za su kawo muku dauki to sun musulunta ai akwai hawazi ko to su sun musulunta ai akwai saqif to sun musulunta dama waɗannan ku sune jigo a kabilar Laraba ga bakin sa lokaci to yanzu sun riga sun musulunta su kuma waɗanda za a same su ba su da yawa ba su da ƙarfi ba su da mutane sai a ga musu ga sakon manzon Allah ku musulunta ku kubuta aga mutum ya tsaya dogon tunani wurin shawa duk ƙarfinsu da izzinsu ga yadda ƙarfinsu ya kasance hawazin da ƙarfinsu da izzinsu ga su maƙarfinsu to ni don me zan sha wahala ma da wa zan ja za ga ba wakilin ja kiran to an samu sauƙi gurin tumɓukewa da share da daina bautar gumaka ƙasar laraba gaba ki daya ya ce wani rasu sallama faritun zakat daga nan sun zala sai tsara karɓan farillar zakka tunda yanzu an riga an shiga musulunci dama asalin musulunci mazalla ya karantar da mu cewa ana da awa ne mataki bayan mataki na farko shine ka raba mutane daga bautar wani Allah su yadda su bauta wa Allah shi kadai su yadda Allah shi ne abin bauta kadai shi kadai yake neman taimako a gurinsa ba wani ba ba a yin wani abu mai suna shirka game da wani kawai Allah shi kadai in suka karɓi wannan da kuma sai maganar sallah sun karɓi wannan sai su to zakka haka ake bin abu ɗaya bayan ɗaya ina fata an gane yasa mun da dafirin mu'azu zuwa ƙasar Yemen sai ce masa zaka je ka samu waɗansu mutane ahli kitabi to idan ka ja ba ka fara musu wa'azi kin su bauta wa Allah shi kadai kai ta musu bayani ga ayoyi ga hadisai ga jawabi in suka fahimta ka suka yarda suka bi wannan tsarin bauta Allah shi kadai to daga nan kuma sai ka gaya musu cewa Allah ya ɗaura musu yin salloli guda biyar a dare da yini asuba azhar la'asar magriba isha ga musu bayanin lokacin sallah yadda ake sallah duka koyar da su in suka karbi wannan suna yi sai kuma ka musu to akwai kuma zakka ita kuma zakka ba kowa bane yake ba da ita sai wanda yake da shi shi ma mai kudin ba riga za ta ka zakka ba a sai ba sai ta sheka shekara yanzu aka ɗauki kuɗi aka baka naira biliyan ɗaya a yanzu haka babu zakka a kanka sai baɗuwar haka sai a zo ga wannan kuɗin nawa ne a hannunka sai a lissafa ya kai nisabi to shi ma bari ka za a ƙwace fa sai a raba shi gida arba'in ta ɗauki ɗaya ta ba talakawa shi zama zalage cewa ma tuka min aganiya ihe zakar za ka raba ne a gun mawadatan su su ɗan garin fa turaddu ila fuqara'in sai a raba talakawan garin na ba ta kun gane ya saka ce waɗansu malamai zakka bai dace ba kana gashuwa ka fidda zakka ka yi ka yan guru sun ce bai yi ba saboda ai ana karɓa ne a gun masu kuɗin gashuwa ta sa ba kuma talaka an gashuwa ake eh eh duk sun yi magana malamai suka ce to idan kana da wasu danginka ba kuma suna cikin bukata yaya za ka yi suka ce an sai a lura idan akwai wannan tsananin bukatar to sa ga zakata ka nawa ce ko zakata ka nawa ce misali ta kai naira miliyan ɗaya zakata ka misali kenan ko miliyan ɗaya ta zakarka to ga su yan uwanka kuma a san su ma guru to babu laifi sai ka aka masa dubu ɗari biyar su rarraba su kuma su kuma yan gaje kuma su dubu ɗari biyar su kuma a gwamnan suka ce babu laifi wasu a gwamnan waɗansu malamai ke zama suka ce a ai tun da na bai ce tu ka zo min agani ya ihim a karɓa gun masu kuɗin su su ɗan ƙaje ɗan yamin ba su raddufa ila fuƙara ihim kuma ba talakawan ɗan yamin wasu suka ce a kawai in kana gari kawai ɗan garin za ka bawa to an samu danganu na malamai to aladi ayi halin hikimar zakka shine dan a rage talauci da ratsayinsa da zafi da hana mara shi da yake jin haushin ya kuɗi da wannan zakkar dan ɗabi'ar wanda ba shi da shi in ba Allah ya samar kana'a ba yana jin haushin ya kuɗi haka kawai ba aya ba hadisi ko ba ɗaure shi ba hana shi ba amma kana ce mutane ba taimako mutane ba sa kaza da sauransu amma da yanzu zai zai zakka makocinka ne a gida ya ɗauko nabu ya ce maka wannan zakka ce ba ko ya ba an ma zakka ce in a kasuwa ne kuna ga yadda kyarokin sa ya ba mu wannan ya ba aida da to ai wannan gillin yanzu ba an rage saka ji a ai an kawo ta sosai an samu afuwa ko yawwa sai wa fara addu'ar cewa tunda bane baka dubu hamsin misali ko dubu ɗari Allah ta baɗi samu yawa ya ban miliyan ɗaya eh a to ai wani ba babu tunanin wannan ai saboda yanayin da cikin sa a cikin ai biya ma sirri rai ma in ba ni ko na Allah ba ko ba ka bane wani ma sirri rai saboda ganin yanda ya cikin sa a ciki so dai asalin suka ce zakka shine dan a samu rage gibi tsakanin a rage talauci tsakanin masu shi da marasa shi kuma samu kaunar juna tsakanin su eh to ai kai babban shida ma kuwa har za samu rage za samu kaunar juna tsakani to kuma bayan zakatun da haƙƙin Allah ne in kana ji ko saka rinka mutane kuma ihsani shi kuma ba zakka bane ihsani ne kyauta ce lokaci bayan lokaci ko yawa azumi ne kaga ya kusa zuwa ga shana shirin azumi kaza kaza kaza ko sallah ce kai kuna za ku gida ka ba mutum wani ba kawai ba wani bayani ma ai ma san wa hasumi ne kawai ko kai da dadi a ransa kawai to haka ake so in kana da kuɗi ba Allah baka bada ranka kadai ya baka da mutane da yawa su amfani kuɗin naka ne na fata an gane to sai a riƙe ya ce turganin sa ka tsara karɓar zata da masu karɓarta da masu rabata fa kallafa man ya ƙumu ala jam'iha sa ka bannaɗa masu karɓo zata sannan ta raɓo ta abuwa tara min ƙaba'il mu daga ƙabilu tabi'atun lid daula masu bin daular musulunci ta tura kaiwa na kaje gari kaza a karɓo zakkarsu ta zo a tara su kuma arba mutane haka manzo Allah ya rinka sallallahu alaihi wasallam kaga da wannan ne suka ce su malamai a ya halatta karɓi kana wani gari ka dauke da haka ta wani gari tun daga shi yanzu anan za a tura mutum je karɓo zakka a gari kaza sai aka hada kuma Madina mun kuma sai hada sai raba daga to ai kuma ta yi kuma da yan garin ma sai da haka ma karshen kaga a garin akwai bukatu da talauci da sauransu sai su ma aka yi musu saboda a zamanin mun na raye da sabai bayan sa sun yi abin da ya dace na tsaraba zakka har sai da aka waye giri an zo za a ba da zakar sun da karba kowa ya wadata zamanin khalifa Umar bin Abdul Aziz sai aka zakka ka ba mutai ce kash wallahi ni ma dai da karar samu ne karbutawa wallahi ba ni hidar da wani a ƙarshe a ƙarshe sai aka ce to ya za a yi su yanzu a je a siyo abinci abinci a so shi da yawa sai a haukan tsaunuka duwatsu a zuzzuba dabbobi da suke neman wannan abincin ba su zo ƙasa ba su ma su ci a can sama to yanzu ga kuɗi kuma ya ja yawa ya za a yi ita to a je duk wani gari da ka sani na musulunci a je a yi gamman lot shi fara tarihin duniya gamman lot ba bature ba ne ya kawo shi sai a je a gidan saukar baƙi na gwamnati in ka zo gari baka san kowa ba ga gidan baƙi na ka je ka zauna kwana uku kafin nan ka ga abin da za ka yi sai ka yi gaba lokaci ne mai tsari mai mutunci mutum shi ma ya san mutuncin kansa ya san addini ba zai wuce wannan kwana uku ba zai tafi sa gaba rest house ai kaman shi rest house ai biya ake ai biya ake ga rest house ai shi gammal ai ba haka gammal biya ake yi ba biya ake ba bakon gwamnati ya zo ba san za ta soke shi ba to a ƙa'ida shine duk talakawa ka san in tsarin bature shine abun bature abun gwamnati yanzu kamar ni ba talakan gwamnati bane tunda ni ba ma'aikatan gwamnati bane abun gwamnati yanzu shine ma'aikatan ta shine talakanta tare da cewa kuma wanda ba sa aiki sun linka balinki na masu aiki amma ka zanta a gwamnatanci talakawa ana nufin ma'aikata to wannan tsarin bature ne a tsarin da manzan Allah kawo shine duk wani dan ƙasa shi talakan gwamnati ne to sai a yi gamman lot ya gina Umar Abdul Aziz ya gina shi duk wanda ya zo gari ba kunta ya je zauna kwana uku ya uzurin sa ya wuce tafiyarsa eh kuma ya tsara cewa duk matasa duk mai son aure ya zo amar shi ya kawo ya fara tara aurar da mutane a tarihin musulunci a ina ba ƙunin shi ba shi ya fara tara a tara mutane a zo a yi bikin aurar da mutane maza da mata kana son aure kana da sana'a baka da kuɗi kuma a dunkule ba ana ba su wani matsalar ba yana da sana'a zai da kansa har zai da matar ma amma kuɗin auren ne ba shi da shi ba shi da kuɗin kuɗin sadaki dubu ɗari biyu ko ɗari da wani abu ga kuɗin kaza ga kuɗin kaza ba shi da su to amma zai iya riƙe matar da za a ba shi ita yanzu haka to sai ce a musu auren ba fa haka kawai fa za a samu rasa na famar aure ba fa wannan babu shi a musulunci kun kun gane tunda manzo Allah ya hana auri wani yace fa innahu su'ulukun yace su'ulukun la mala lahu karki aure shi a mutum ne yana da sana'a amma yanzu ba shi da kuɗi a jumlace da zai iya yin aure da hidimar aure to sai aurar da shi shi fara kawo tarihin duniya ko a ga aka samu kuma su gwamnatocin da suna yi a Najeriya wani abu ne da ke babu laifi wani kuma ga yasa ta isa aure ba abin da zai mata auren babu kayan da zai mata ɗaki ba gado ba katifa ba komai ba da komai sadakin da kuke ta ihu da kuke bashi ana ta ihu sadakin nawa ne sai ka dace in yayi tsadaduna ta dubu ɗari biyu to katifa ɗaya kenan ba maganar gado ba kulo ba kaza ba kaza ba kaza to ya zai kuma ta isa aure to sai aurar da ita wannan yana da kyau a musulunci sai hukuma ta hada irin waɗannan yaran a musu kayan daki a aurar da su ya halarta a musulunci haka ya kamata matasa ga su da sana'a babu kuɗi a dunkule sai a musu aure shikenan masha Allah ko yawwa za a samu nan gaba kaɗan a jihar Ibn Allah yadda eh insha Allah eh ku kwantar da hankalinku kawai ku je ku ci sana'a kawai amma ku yi sana'a dan ba daidai bane ba ga sana'a ka zaka yi aure wannan ba daidai bane a musulunci musulunci bai faɗi haka ba musulunci bai koyar da haka ba saboda amana ce riko iyali dole kuma sai da sana'a amma idan mutum mutumin kirki ne mai sana'a ko bayar tarin kuɗin a yanzu in yayi auren kuma Allah sai masa buɗe ya samu ciki nasara tunda zama mai fafutuka ne amma su ulukun ba shi da ka ba yin ba ya iya neman kuɗi ba kamar aure ka shiga uku kamar shekarun bayan aka ji gardi irin mai muryan nan a makarar a tsangaya mutum mai murya sai ka ji kawai an ɗauki wata budurwa an tsawon bashi ba suna yi ba sai a kawai a ce an bashi ta ko aka ba mu wani gardi irin wannan aka kawo gara aka haɗa masa shi ba wani kawai duk karatun sai je gida a dafa tuci kayansa kawai ta ce masa fama gida yau babu kowa gidan ya ce a ina gara ta ai duk ta kare ta kuma kike zaune ta ce ya ce a take ta gaya shi baban naku ya tunda yake son auren ko ya kawo abinci a ci gaba da aure ko kuma babu abinci ki zaman ki a gidanku a ta ga laifin sa ne dama shi ba aure zo garin ba ai karatu ya zo yi karatu ya zo yi shi yasa shi kan sama kure shi garbi ai mai cin mai tilawa ba to shine to ka ga inda musulunci kike yace to shi ya tsala muraja'a yace uzkur ma akramallahu bil muslimina min al ganaim fi hadhihi ghazwa ka bada labari ka ambata mana irin abin da Allah ba musulmi na ganimomi a wannan yaki ai mun faɗa kafin da gabata ko an samu dabbobi raƙuma ƙananan dabbobi dukiya abu dai mai tarin yawa dai gashi yace mahakimatul idawu sallama al ganaim limalafat qulubihim wai menene hikimar manzon Allah a gurin bawa waɗanda suka samu musulunta dukiya mai yawa don a jawo su musulunci saboda me don a tabbatar da imaninsu ina ba ta an gane ko ya ce udukur ta sa umurin wasilin ansari fiye min hunain ka faɗa mana abubuwa guda uku da manzan Allah ya faɗa lokacin da cewa mutanen al'ansaru kuɗu ba a yanar hunain da suka nuna cewa kamar rinsu bai ji daɗi ba har sai tara su ya kwantar musu da hankali yi musu bayanan darajoji da matsayin da suke da shi a gun manzan Allah kuma har manzan na kaunar ka kenan alamun ne cewa fa Allah na kaunar ka na fata an gane to kaga wannan abubuwa ne na iya gudanar da al'umma yadda kuma ake yin su ba za ka samu ko ina ba kuma ba ka koyi wannan ba sai kana bin tsarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to sai kuma yakin tabuka kenan ko shi kuma za mu bari sati da muna raye a lokacin da muke yara akwai wani kasar da ake kunnawa lokacin muna yara wani wani makaho ne aka ce a kasar ɗin yana yin waƙe yaƙin tabuka sai waje mu ɗaru har kuka ake fa in ana jin wannan kasar kuma wallahi duk abin da ji faɗa rabin su ma duk ba ba daidai bane kuskure ne ma har gutsa abubuwa yi an ji an ba sai da na ali aka ce babu doki ya ji ya hau doki yana sa wai wai wai yana sa sarbi yana taka dutse kawai zaki ya tsinke bi saboda za a maɗa mara ta yaƙi wai jihar da kinsa tashi yana yanka hannun mai masa ɗamara haka shi wata tsaye su za mu zo yaƙin tabuka ina ne tabuka an yaƙin ma kuma da suwa aka yaƙin kuma yaushe aka yaƙin in Allah ya sa sati muna raye wassalamu alaikum wa rahmatullah a ƙarshe dai sai muna kar mu manta muna yawan yin addu'o'i wa ƙasar mu Najeriya fa saboda musifu sun fara kunno kai kuma kamar da muka sani wancan karan ma addu'ar aka yi da gaske sai Allah ya tausaya mana sai ya yaye mana bala'i to kuma har gobe Allahn Allah ne in muka koma gunki da gaske kuma zai yaye mana amma abin bakin ciki ne idan ake zuwa dauki ƴaƴan mutane a kora su daidai kamar wasu dabbobi malam a je a yi ta ciniki sai an ba da kuɗi kaza da kaza kaga wannan abin bakin ciki ne wa ƙasar mu Najeriya muna fatan Allah ya yi wannan musifa Allah ya ka ƙarshen ta kuma abu ne wanda kawai su ko mun ka ka ce ba ma da suke yi wallahi tallahi wace ne kasa ce wannan a daina yin komai mana a ƙasa a ce kai an koma ɗaukar soja aiki komai ma a daina yi ga matasa neman aikin yi an rasa eh ana wulaƙantar da mutane ya tura yasa makaranta ta an ɗauke ta kuma abu ɗaya abu biyu abu uku kuma ci gaba ake ta yi da abu har wannan abin bakin ciki ne har awa ya gida a ce wajen yanzu wai saboda tsoron waɗannan duk makarantu kaza kaza a rufe kaga ai bala'in ya ƙara cin al'umma ke amma mu muna da yaƙini cewa ba abin da yake tabbata in ba gaskiya ba kuma kuma ya farko sai ya ƙarshe wannan abin shi ma zai wuce da dar ubangiji illa dai mu yi addu'a ta gaske ba ta hira ba ka san mutanen ma ga suke sai ce sai addu'a sai addu'a sai addu'a ko ba addu'a a to ba ga ake bukata ba ka tayi cikin dare kana sallah ko raka'a biyu da ka roki Allah ya Allah ka yaye wa Najeriya da arewa wannan bala'i cewa ake dama tsara karya arewa ina asalin abin ai da ana ya kudi ne dawa mu ne a baya baya namu ya na nan ya fi cin mutuncin da yake yanzu ka duban kin zamfar sai ta katsan nan abu ya kici ya kicin yawa kullum abu ƙara ɗaukan wani irin abu yanayi yake ko ina an hana mutane jin daɗi to amma idan muka yi addu'a ta gaskiya da masu da gasken da masu na ƙaryar duka Allah zai kama na ɗaukin su muna roƙon Allah ka mana lafiya da zama lafiya Allah ka yaye wannan bala'i اللهم هدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا اصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولا حول ولا قوه الا بالله